يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله ونعم الله سبحانه وتعالى قد da ya sake tara mu a wannan masallaci na kuba a nan tilakokon birni da magaram a wannan ratalitin domin ci gaba da karatu wanda muka sabu na mako-mako yau muna 26 ga watan shawwal hijira ta manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu 2026 muna magana akan sallah kenan satuttuka can wanda suka wuce tun kafin ramadan sati wanda ya wuce a cikin abin da ya shahi sallah akwai limanci shine muka magana akan liman wane ne ya cancanta kuma akwai wanda haramu ne su limanci sai muka zo gaba wanda suke magana akan wani hukunci na mamu ko kuma abin da liman yake ɗauke ma mamu shine karatunmu na yau wannan karatu namu shine na 24 malaci al-mas'alatul khamisa mas'ala ta biyar game da abin da ya shayi limanci ma ya tahammaluhu al-imamu anil ma'mum lokacin da mai sallah yake sallah limami da mamun shi to liman akwai abubuwan da ya dauke ma mamu yaran ba sai sun yi shi ba ba sai sun yi shi ba amma inda za ce kai kare za ka yi sallah dole wajibi sai ka yi amma idan kana koyi da liman to liman shi ya dauke maka to shine abin da za mu dan karanta abu na fari a yau mala yace ya tahammalu al-imamu anil ma'mum al-qira'ata fi salati al-jahriyya shi liman yana dauke ma mamu karatu a lokacin da ake sallah ta bayyane kamar sallah magarba da muka yanzu rakawai biyu na fari to koda baka yi fatiha ba koda baka yi sura ba liman ya dauke ma amma idan ka zo raka ta karshe dole kai sudul fatiha a zawar dole kai fatiha tunda ba a ji salloli ne na koyi da la'asar kiran nan abinda za mu fahimta shine a nan cewa in dai ana sallah ta bayyane to liman ya ɗauke ma mamu karatu wannan kuma akwai hadisi marfu'i hadisin abi huraira li hadisi abi huraira radiyallahu ta'ala marfu'an maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qara'a fansitu maza Allah yake cewa idan liman yana karatu na sallah to ku kuma mamu ku yi shiru idan kaga wannan sai nuna cewa kai ba za ka karanta alqur'ani ba wal qawlihi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imamun duk mutumin da yake da liman fa qira'atuhu lahu qira'a karatun liman game da shi wannan mamun game da shi shi ne kira'a shi idan karatun da liman ya karanta kamar naka ne kai mamu idan kana bin limami ya ce amma fi sirriya amma idan ana sallah a asirce idan kamar azawar su la'asar fa inna imama la ya tahammalu qira'atul fatiha anil mamun liman bai dauke ma mamu karatun fatiha in sallah ta asirce ce idan zai dauke mushi ne idan sallah tana ta bayyane za a yi sallar la'asar aka yi kabbar da harama to dole ka yi karatu yadda liman shi ma zai karatu har yă zuwa raka ta ƙarshe amma idan irin su asuba ne ko kuma sallar isha'i raka biyu na hari ko kuma sallar magariba raka biyu na hari idan sai kai shiru ka rika saurarawa menene limami yake hadi wannan ita ce karatunka duk da cewa ita wannan matsala matsala ce wadda ke da sabani da yawa akwai malamai wanda suke ganin cewa idan liman ya ƙara suratul fatiha ya ɗan yi shiru ya ba da dama su waɗanda suke mamu su ma sai su karanta dalilin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa duk wanda bai karanta suratul fatiha ba to bai da sallah sallar shi mutai ba da ke wannan malamai sai suka ce magana wannan akwai ta amma ba ta da wani dalili saboda hadisin da wannan da muka karanta duk wanda ke da liman karatun liman shine nashi kenan kaga kaman ka karanta suratul fatiha kenan sallar ka tana nan to nan malam ya ka mana magana ne kawai a dunkule a jumulce a gurguje kenan magana wadda take ta jumhur matsalatu sadisa matsala ta shida musabaqatul imam idan ana sallah da liman sai mutum yake rigayar liman kahin ya kabbara wani yayi kahin ya taso daga ruku'i tun wani ya taso to shine mala yace la yajuzu wannan bai kamata ba bai halitta limamu gabamu musabaqatu imami ya rika rigayar limamin shi wani ma kahin ma kabar harama to shi da sai ma ce faman a harama ƙabla imam ƙabla imamihi lam tan'aqidu salatuhu duk mutumin da ya kabbara harama kahin liman yayi to wannan mutum bai da sallah yana sallar shi ba ta yi ba an ta da iqama kahin liman ya ce Allahu akbar sai kai ka wadi to sallar ka ba ta yi ba sai ka sake sallah saboda ka riga ya liman wajen kabara haraba in sauran ne da dama dama lianna shartahu an yati biha ba'da imamihi wa qad fatahu dan sharadi ne na sallan mutum ta cika sai liman ya ce Allahu akbar sai kai ka ce Allahu akbar in ba kai haka ba to kiran sallar ka ta zamanto sallah ce wadda ta wuce ko kuma ka riga ya liman to wannan kuma da mu hadisi da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace an sanya liman dan ayi koyi da shi zamu karanta hadisi to kenan mutumin da zaka yi koyi da shi in ka rigaye shi kenan kai shi zai koyi da kai malaka wal mamum an yashra'a fi af'ali salati ba'da imamihi duk wani aiki da zaka yi kai mamu to kai kokarin yin hakurin sai liman yayi kai an yi kabbara kai kabbara ku rika yi tare ma bai kamata ba kuma balle a ce ka rigaye shi ba karamin laifi bane لحديث لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya liman ne don ai koyi da shi ba dan a rigaye shi ba ko ba dan ai daidai da shi ba fa idza kabbara fakabbiru manzo Allah ya ce in liman ya ce Allahu akbar kuma sai ku ce Allahu akbar wa idza raka'a farka wa in ya ruku'i ku ruku'i wa idza qala sami Allahu liman hamida in ya dago da barku yace sami Allahu liman hamida fa qulu sai ku ce rabbana wa lakal hamd wa idza sajada fasjudu kuma in yayi sujada ku yi sujada idan kun ga wannan ana nuna ne in yayi ku yi in yayi ku yi kakka riga yi liman kuma kada ku yi tare da shi to wannan ana so ga mamu ya rika tsawa yana dibawa da kyau don ya san wani irin koyi yake da limamin shi don sallar shi ta zamanto lahiyayya ya samu lada cikakke fa in wafaqahu fiha aw fi salami kuriha li mukhalafatihi sunnah mala yace sai aka samu mutum yana daidaito da liman tare suke yi in zai ruku'i liman yana yi shi ma yana yi babu zancen ya jira sai liman ya yi shi ma ya yi ko kuma lokacin da ya zo assalamu alaikum tare suka yi suka ƙare bai riga ya shi ba shi ba bai riga shi ba to ma ce wannan alal karaha bai kamata ba bai dace ba saboda ya sa masu sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da makaranta wa lam tusjud salatuhu to shi da sallar shi bata lalace ba idan sallo abubuwa da yawa aiki da zaka yi da liman ku rika yi tare ko ku zo kuna yi to wannan duka masu dama ne kamar a ce yau gashi liman ya zo kabbara harama kar gaye shi to wannan shine babu sallah su waɗannan akwai sallah amma kuma akwai laifi babba lianna ijtama'a ma'ahu fi rukuni saboda shi ma mu yana haduwa da limu a cikin rukuni yace Allahu akbar tare suke yi dagowa daga rukuni tare suke yi wa in sabaqahu hurma in kuma ya zamanto ma mu yake li yake riga liman to wannan haramu ne bai dace ba yana ya wuce karhanci mutum zai samu laifi لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام manzalla yana koya ma sahabbai sallah yana koya ma musulmai masu imani sallah yace kada ku riga ne ni wajen ruku'i ku bari in nayi sai ku yi kada ku rigaye ne wurin sujada kada ku rigaye ne wurin tsayuwa ina yi kuna yi haka ne dace yace wallahi yaqtadi tahrim shi kuma wannan hani yana nuna ne haramun mazalla ce bai kamata ba bai dace ba kenan kaga nan duk wanda zai zamanto eh mabiyin liman to ya kamata yayi la'akari me yasa sodiya malamai suke hana irin mutumin da zai bi limami baya ganin shi sai dai ta sauti ko yana cikin gida lasibi za ta je kai mushi to irin wannan kurakuran ne ba a so a samu ko kuma masallaci babba babu lasifika kuma katanga ta raba ka tsakaninka da mamu baka ganin su kaga kenan wani limami sai ya ce Allahu akbar yayi tsaye kai kuma kawai da kaji ya ce Allahu akbar sai kai tsaye ashe shi yana nan zaune ko kuma tana yawa ya bilsatul istiraha Allahu akbar sai ya zamna kai kuma kace Allahu akbar sai kai tsaye kaga kenan ka riga yayi shi me yasa ake so mutum ya zamanto yana jingine da mamu saura ko da ba san farko yake ba kaga su manzo yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya su san farko su suke ganin liman to duk abinda sahun farko za su yi to sai abinda limami ya riga yayi to su ko sahu na biyu za su riga diba sahu na farko ne sahu na uku su riga diba sahu na biyu sahu na hudu su riga diba na uku haka zai ta tahiyya idan ana tafiya ne da aikin liman ba wai abin da yake hudi ba to bala yace akwai hadisi na bi huraira marfu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace amma yakhsha allazi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam shin mutumin da yake tsoron eh, mutumin da yake daga kan shi kahin liman baya tsoro baya tsoron cewa Allah ya mishi azaba an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar Allah subhanahu wataala ya mai da kanshi kanshi irin na shakki ya zambillah wannan azaba ce hukuma ce ga mutumin da yake rigayen liman kaga kenan ba karamin laifi bane kana yi wa Allah maka azaba in ma hissiyan ko ko ma'anawiyan Allah mai da kan mutum kai irin na shakki wa ya zambillah kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi yana tsoratarwa to wannan gaba sai take karantar da mu duk abin da ya kamata mu yi a matsayinmu na mamu to mu yi kada mu riga liman mu riga tsaya muna dibawa mi liman yake yi wannan kuma zai nuna maka ko kuma zai karantar da mu akan cewa sallah tana buƙatar nutsuwa sallah tana buƙatar tsaraki yana ko shi kanshi liman kada ya wasu abubuwa wanda zai zamanto koyin da mamu suke da shi akwai wahala irin gaugawan da yana dukkan har ya zamanto su rika yi tare saboda kawai gaugawa ake a cikin sallah ta wanda duka bai dace ba bai kamata ba almasalatu sabi'a mas'ala ta bakwai bala yace ahkamu mutafarriqa fil imam wal jama'a nan kuma za mu bayani akan malum malam zai mana bayani akan wasu hukumce hukumce daban-daban wanda suna da alaka da limanci suna da alaka da jama'a sallar jama'a sallar da liman مالك ومن الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدم أقول أبو بوا تنبايا مي بياني أكن ليمنجي مي بياني أكن صلى الجماعة لا دنتا دا فضلتا da wajibcinta da kuma limanci to wannan wanda suka wuce yanzu kuma akwai 'yan abubuwa ƙanana wanda ya kamata a ce mun san su to shine malaci na farko istihbabi qurbi ulil ahlami wan nuha min al imam yanzu idan a zo ana sahu to ba kowa ba ne ya kamata ya tsaya kamar daidai nan bayan liman mutum kamar biyar ko shidda mutane ne manzalla ce ulul ahlam za mu karanta hadisi ulul ahlam su ne manya yana wanda sun shiga hankalinsu kuma masu karatu ne wannuha kuma mutane ne masu wayo idan dai ba yara ƙanana ba su za su zo bayan liman in yaso sauran mutane su ko su zamanto sahu na biyu ko kuma su zamanto hagu da dama fa yuqaddamu ulul fadli wal aqli wal hulmi in aka zo sahu sai a diba wane ne babba kuma sati da wuce mun karanta cewa shugaba ko kuma sarki waɗannan su ne suka cancanta da limanci to idan ba su yi limanci ba idan aka zo sallah to za a jibe su su kaka yanayin su yake ko kuma idan aka zo wajen sahu musamman bayan liman to dole sai an yi zaɓe inda da tsari inda zai za za a samu yanayi mai kyau yanda wanda kullum kowa yana nan to sai a rika cewa da wane da wane da wane ko za ku rika zama ko za ku rika tsayawa a bayan liman kai tsaye akwai hikima a cikin wannan tana yawa liman yana sallah alwalar shi tarwarwar kenan sai janyo wani sai zama to shine limami tana yawa limami yana sallah karatun shi ya rikici ya rasa ya ne za a yi to wanda suke bayan shi su za su tuna mushi dan ba a so ya zama to abin babu tsari wani yana sahun karshe zai rika tuna ma liman kaga wannan bai dace ba ko kuma wani yana waje sau na farko ba bai tuna mai sau na biyu sau na uku sai can daga waje wani yake tuna mushi yana ihu to kaga kenan akwai rashin tsari to sallallahu alaihi wasallama sai ya ce waɗanda ya kamata su zomo bayan liman ya ce sai kaddamu ulul fadli masu fadala ana kaddamar da su su waye masu fadala kenan malamai shugabanni ko kuma sarakai ko kuma manya daga cikinmu sai mu kaddamar da su su zamanto su ne a sahu na farko a bayan liman wal aqlu kuma ana so a samu mutum mutane masu hankali masu zurfin tunani kenan manya ba yara ba wal ulmi wannan alhulmu shine haƙuri da juriya idan mutane masu haƙuri mutane masu juriya mutane wanda suka san ya kamata to su suke tsaya bayan liman kai tsaye ya ce wal'anatu kuma shine suna kamanceceniya da kalma alhulmu ina zai kasance zai iya juriyan wani abu da zai same shi ko da za a gaya mashi wata magana ya ce wal'anatu khalfal imami wa qurban minhu wannan su za su zamanto bayan liman kuma wa kurban minhu sun yi kusa da shi masu fadala masu hankali masu ilimi masu haƙuri wannan kuma ya tabbata ne dalilin waɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce liyaliya ne minkum ulul ahlami wan nuha thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum kana kenan tsari a masallaci idan aka zo sallah manzo Allah ya ce wanda za su zo bayana liyaliya ne minkum ulul ahlami wan nuha masu wayo masu hankali masu fadala masu ilimi malamai sarakai to sai yace sun mallazi da nuna hun masu bi musu idan ana yin tsari manya masu bi musu wajen ilimi ne ko kuma wajen girma ne ko wajen wayo ne masu bi musu ba musu bi musu har yaje karshe can yara ƙanana ko kuma wanda basu basu da ilimi kenan wannan wani lokaci da aka ce ulul fadli ko kuma ulul ahlami wan nuha kenan kaga babu zancen shekaru anan ana zancen karatu ne ana zancen ilimi ne ana zancen cancanta ne wane ne ma idan liman ma sallan ma ta rikice za iya samu kamar can bayan da makaranta ana magana don gyaran sallah liman ya yi kuskure an ce mai subhanallah sai ya kara wani kuskuren kuma aka ce mai subhanallah sai ya rikice to sai juyo sai kalli wani daga cikin su wane eh ya ne aka yi sai mishi bayani sai a daidaita to shi yasa ake so wanda za su zamanto gamdin liman a bayan shi masu karatu ne masu fadala ne manya ne kuma su sa abin da suke yi za ka iya samun lokacin da za a ƙara sallah a yi raka uku kuma a yi shiru kowa yana tunani babu wanda yake da tabbas raka uku ne aka yi wani yana gani an yi hudu wani yana gani an yi uku ana ana ta shakku to kaga kira ana so a samu wasu nutsatsu wanda shi tunanin shi yana nan wani wanda hayaniyar duniya ta mushi yawa to bai kamata ya kasance gab da liman ba saboda shi tunanin duniya yake so da yawa ga abubuwa na hidin dumu da sai a samu wanda ba su da matsaloli da yawa masu karatu sai a jera su bayan liman da wannan kuma sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace summal ladzina yalunahu summal ladzina yalunahu wal hikmatu fi zalika to menene hikima a cikin wannan yace an ya'khudhu anil imam abu na farko kenan za su rike ma liman darajar shi ko kuma sallar da yake yi duk abin da za a yi su su ne kamar a ce shi ne direba to amma su ne masu seta shi wa ya fitahu alaihi fil qira'a in yi kuskure a karatu sai su ce mishi kaza ne sai a tada shi idza ihtaja ila zalika in ya bukata haka wa yastakhlifu minhum man sha'a kuma tana yi wa ya samu wani uzuri sai ya fita sai ya janyo wani daga cikin su ya zama do khalifan shi yace idza nabahu shay'un fi salati in wani abu ya zo mishi a cikin sallah saboda liman shi ma dan adam ko na hajijiya ko wata masassara ko kuma ya tuna mamaye da alwala ma asalan da ya zo ma yana gaugawa ya zo masallaci sai daga baya ya raka da ya sai tuna daga nan kaga sai ya janyo wani daga cikin su guda ya zamanto ba wanda suka cancanta bane suka zo gab da liman kaga kenan kanawa sai yayi tahiya ka hanyar janyo wani abu na biyu wanda ya kamata a ce mun san su game da abin da ya shahi liman da jama'a shine alhirsu ala safil awwali ana so a rika rigaye rigaye kwadai a rika kwadayin ladan san farko a kowane lokaci mala yace yastahiqu lil ma'mumina an yataqaddamu ila safil awwal ya cancanta ga mamu su riga gaugawa suna gaba-gaba dai game da sahu na warko wa ya harsu alaihi su riga yin kwaɗayin ladan shi wa ya harziru minar ta'akhir wa ya harziru minar ta'akhiri kuma ana jan kunne da galgadi game da cewa jama'a masu imani a bar yin jinkiri game da sahun warko yanan mutum ya riga yin kokari ka samu na fari ko na biyu ko na uku لقوله صلى الله عليه وسلم دليل فدان منزو الله صلى الله عليه وسلم تقدموا فاتموا بي وترانا انزو صلى ان yi tsaye shi manzo Allah ya ga sallallahu alaihi wasallama sahabban da suke bayan shi na sun warko kamar sun dan yi nesa da shi kadan sai ce musu kuja kudo kuja kudo ku yi koyi da ni wal yutimma bikum man ba'dakum wal yatamma bikum man ba'dakum wanda yake bayan ku shi kuma sai ya koyi da ku kenan shi da abinda muka ce koyi idan mutum baya so ko kuma kana so ka yi takarar kada ka riga liman wajen rukuni ko sujada to ka riga koyi da wanda yake gabanka wanda suke saurin ko suna ga limami kenan in yi kabbara ko da mai nawa ne da ida tsaye caka ba to su kenan ba su tashi ba to wanda suke bayan suna kallon su ba za su tashi ba to haka ake so sau na warko shi ake dibawa na biyu na diba na warko haka haka har ya zuwa karshe su kuma na wari suna kallon liman لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin game da abin da ya shafi sahu idan mutane suna baya baya an ga zo sallah sai a rika baya baya ga sahu na farko bai cika ba amma mutane suna baya baya baya to wannan manzo Allah ya ce kaga duk masu yin haka nan to Allah zai zai zai sa su ci baya kaga wanda kenan ai azaba ce kowa yana so ya ci gaba a kowane bangare kana son ci gaba da kuma haɓakar albarka ta rayuwa ko kuma ta sana'a ko kuma ta aiki to yi zamanto a sahun gaba kai kullum nokewa take to duk wasu harkokinka za su iya nokewa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan wannan kuraitarwa ne akan cewa kowa ya gaugawa a zo sahun wadan warko sai dai ya cika sai a na biyu wal qawlihi sallallahu alaihi wasallama lam ya'lamu an-nasu law ya'lamu an-nasu ma fi nida'i wasafi al'awwal mazalla ya ce inda mutane sun san fadala da lada da matsayi da yake na masu tsayawa a sahu na farko ya ce ko kuma abin da ke kiran sallah da sahu na farko sallallahu alaihi wasallam ya ce sun malam ya jidu illa an yastahimu in yi an ka zo masallaci da sai raka turere ne a rasa ma su waye za su yi sahu na farko saboda an zo a lokaci guda yanzu me za a yi sai an yi ƙuri'a shi ne mana an yastahimu alaihi lastahamu da sun yi ƙuri'a sai dai a yi ƙuri'a a yi takardu to kowa sai a rubuta safful awwal safful awwal safful awwal in mutum ashirin ne a sau na warko ko sha biyar idan ka rubuta takarda sha biyar duk wanda ya ɗauko safful awwal sai ya shiga sau na warko wannan ana rigaya rigaya ne misali a ce an zo masallaci a tare kuma wurin yawan mutane kaɗan to sallallahu alaihi wasallam ta sai a yi ƙuri'a to wannan fa manzalla ya ce zai waru ne inda mutane sun san albarka da darajawar take a sau na warko amma sai da mutane babu ruwansu ana ta zama sai an yi rukoyi ma na warko wani wani sai an yi kabbara harama sai an yi karatu an kare alhamdu ya ji dai a yanzu dai za a yi rukoyi ba da jimawa ba sai gaugawa to shi abin da ya kamata a rika zawa don samun sau na hari wannan shine babban lada shi ma la ta'amman nisa amma su mata fa yustahabbu an yakunna fi sufufil mutaakhira su mata ana su zamanto sau na karshe wannan hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sufufir rijali awwaluha sau da yake alheri shine sau na fari amma game da maza awwaluha wa yace wa shar wa sharruha akhiruha sahun maza wanda yake da shari shine na ƙarshe saboda ni kamar ya yi kusa da sahun mata don kenan so da yawa masallatayya maza da mata ne nuna nan mafi yawa mata ba su cika zawa ba amma da yanzu za su ce mata in suka shigo masallaci sahunsu daga can ƙarshe zai wara maza su kuma su ware daga nan in ana yi ana yi ana yi ana yi har aje a gamu a nan tsakiya to shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce na maza na gaba shi shi yayi saboda ni ya yi nisa da mata kenan babu fitina irin abin da zai faru to na karshen shi shi kuma ya zo kusa da sahun mata kenan sai zamanto zai sharri shedani ka kalli wata ko wata kalle ka yace wa khairu sufufin nisa'i akhiruha su kuma mata sahunsu na ƙarshe shi daraja da albarka saboda ya yi nisa da maza ya ce wa sharuha awwaluha na farkon shi ne shari wanda yana nuna mana ne matsaya ta mata da maza game da masallaci da an zo ba zuwa zai a jejjeru ba ga namiji ga mace a su a can mu a nan ana zuwa ana zuwa har a zo sahu ga sahun maza na ƙarshe ga sahun mata na hari to haka za ta tafiya to wannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an kula da shi musamman wajen sahu na fari idan mace idan ta zo ba zauwa za ta yi ba ita sahunta na ƙarshe shi ne wanda ya albarka shi ne wanda ya kamata a ce sun yi kokowa a kan shi na can ƙarshe sai su rika su da ƙarshe su hara su yi sama mu kuma mu hara daga nan a yi ƙasa to sallallahu alaihi wasallam haka ya karanta a sunna tashi sai ran Allah da musu da tabbata gare shi abu na uku tasawiyatu sufufu wa tarasi ana so a daidaita sahu ba so wani ya yi gaba wani ya yi baya an kasa daidaitawa an kasa daidaituwa wanda shi kuma yana daga cikin manya-manyan kurakurai wanda mutane suke yi wani ma baya so a jingiru da shi wani baya so ma a zo kusa da shi ko kuma wani ya zo ya banga-banga irin tsayuwa na gwamna jaki kahuwan shi sun yi haka da baiwa a daidaita sahu da shi wani duka suna daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mun gyara su sahu yana daga cikin gyaran sallah in kaga sallah ta cika ta samu ladanta cikakkiya in dai ta jam'i ce to ka tabbatar da cewa sahu ya cika yace kuma wa suddul furaj duk wata kofa a rihe ta ka'abar kohohi shedanai ne za su rika shigowa suna sa mutane wasu wasi a cikin sallah wa itmamu safil awwali fal awwal kuma an zo in sahu na farko bai cika ba to ka ai na biyu a cika na hari ya cika daidai to shi kenan sai a cika na biyu a cika na uku haka zai ta tahiya yustahabbu lil imam an ya'mura bi taswiyati sufufi shi kuma liman daman shi ya cancanta mustahabi ne in aka fara iqama aka kare ya tsaya diba daga daga dama zuwa hagu ko kuma ma ya rika ketara sahu na fari ya ga na biyu ya suka yi wannan wani aiki ne wanda yake kan liman wanda dole ya daidaita sahu ya diba ya ga ake yi ya ce ya amura bi tasiratu sufufi ko kuma liman tunda shi yana gaba ya ce ma ladan to diba mun sahu na biyu na uku ya yake sai a daidaita saboda a samu ladan sallar cikiya wa suddul furaji qabla dukhul fi salati duk wata koha a daidaita in wani wuri gashi nan bai isa wani babba a samu wani yaro ya zo ya toshe wurin kahin dai a ce Allahu akbar kabar harama to ya kamata a nutsu a san cewa sahu ya daidaita lifirihi sallallahu alaihi wasallam zalika muzalla haka yake shiga yake tsakanin sahu yana diddiba wane ne bai daidaita ba wane ne sahun shi bai ba daidai wal qawli sallallahu alaihi wasallam sawu suhufakum fa inna taswiyatu suhufi min tamami sala muzalla idan aka dai tada ikama sai ya rika ma sahabbai wa'azi ku daidaita sahu dan daidaita sahu daga cikin cikar sallah kowa ya daidaita suddul furaj kaga kenan sai a samu lada wanda ke cikakkiya kuma wani wanda ya dace ba wani sabon abu bane mutane suke ganin kamar daidaita sau ko kuma dole sai daidaita kamar wani sabon abu ne a abu ne wanda yake tun lokacin da manzalla ya karantar da sallah in dai ta jam'i ne to sallallahu alaihi wasallam haka ya aikata a aikace kuma haka ya karanta sai ran Allah da amsa da tabbata gare shi bayan wannan akwai hadisi na biyu hadisin Anas wa Anas radiyallahu ta'ala anhu qala uqimatu salatu فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه سيدك تاد صلى أتقاري مظلة ممكن يكن لقب السيجيو أنا سيجي سيكن ليس بوجهه دفسك الشي فقال سيجي أقيموا صفوفكم وتراسوا يتي كديري تسهوكم كما كديري تا كوا يديري تسهو haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inni arakum min wara'i zahari manzo Allah yace ina ganin ku a bayana wannan wata mu'jiza ce ta shi tsiran Allah da amsa da tabbata gare shi in ya juya ma yana ganin su kenan ya ga basu daidaita sahu shi sa kullun sai ya rika kai musu a rika daidaitawa a rika daidaita sahu وقال أنس رضي الله تعالى عنه كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه ɗaya daga cikinmu yana jingina ko kuma yana haɗa kahwaɗin shi da kahwaɗin ɗan uwan shi yana idan aka zo ƙawuwa sun haɗu kuma nan su ma sai an haɗa su yace kuma wa qadarihi bi qadarihi kowa a haɗa ƙawahuwa an haɗa ƙawa an haɗa nan kenan kaga dole sahu ya zamanto sahu cikakke amma nan akwai abin la'akari shine bai dace ba kuma a rika matsatsiniya irin wanda hannuwa ba da tsaidawa sai dai mutane da su yi haka wasu a wasu a karkace to ka gane shi ma bai kamata ba kai da aka ce ka hadarka ka taba da dan uwanka ka zo ka yi haka shi ma ya haka in an je wajen zama wajen rukuri gaba daya duk a takura yake to ba son takura mu wanda suke matse kawahuwa mafi yawa ana ke samun matsala mutum ya kamata tsayuwar shi yanda faɗin shi yake to kawahuwan shi zaman to haka nan idan in kawarka ta matse kuma nan waɗin ka nan ya yi waɗi ita na kaga dole a yi haka ko kuma na kusa da kai sai ya zabe ya mai ka kawar jikin taka to daidai ta sahu yana nihi ne ya zamanto an haɗu amma ba haɗuwa ba ta turereniya a cikin sallah ana so zamanto akwai nutsuwa ya kamata a ce akwai yanayi mai kyau wanda kowa zai nutsu ya zamanto sallar ce a cikin tunanin shi wanda ya daga cikin manyan manyan abubuwan da ya kamata a ce duk lokacin da aka yi sallar jami'i a ce an kula da shi musamman kuma shi babban haƙƙi yana kan liman yana liman shi ne zai zo mutane ma wani ya ce a daidaita wani ya ce kaza wanda ka ba nasu bane mamu ba aikin su bane liman shi ne in liman zai wakilta ya wakilta ladan ladan shi ma sai shiga ya agaza ma liman akan cewa lalle tabbas sahu ya daidaita kun ga Allah subhanahu wataala يا يدي إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص duk sahu duk abin da yake daga cikin sahu idan ka bincike shi ka diba ka diba za ka ga cewa akwai haɗin kai akwai kuma yanayi na cewa kowa ɗaya ne a inda ake idan ka zo sallah da mai kuɗi da baba da sarki da sarki da wane ne kowa ya zo an jeru to yanzu anan an zo gaban mahalicci subhanahu wataala wani baka ya hada jiki da shi wani ba za ku yi tsayewa da shi ba da da minti guda ko kuma minti biyu amma a sallah za ku ta yi har zuwa ƙarshe to wani duka hikimomi ne na kuma cewa zukatan ku suna haduwa zukatan mutane haduwa suke yi amma ya zamanto a rarrabe wance yayi can wance yayi can to shine abin da musulunci baya so musulunci kullum yana so mu zamanto tsintsiya guda madarmin ki guda tsintsiya madarmin ki guda hadin kai musulunci bai sa rarrabuwa wannan yayi gaba wannan yayi baya a sahu kowa yana abin da ya ga dama wani ya tsora kafi ba a tsora kafa wani ya yi kaza abubuwa kaga wanda ya saba ma karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah so yake a zo a daidaita kuma mu shiga cikin wannan yabo na Allah mu lokacin sarki sai ma la ce wa yastahabu imam itimamu safi al-awwali wallazi yalihi in aka zo sahu to a cika na wari dan wari ya cika to mai bi mishi yadda fa iza kana naqsu in aka samu an yi sahu amma ya zo daidai nan saura mutum daya ko mutum biyu bai cika ba ya ce falle kun fi akhir sufufi yanzu kuma wannan sai a zo karshen sahu in misali a ce an yi sahu ya cika dukan shi an yi sahu ya cika sai ya zamanto kuma yanzu ga wasu mutane nan amma kuma sahun su bai zai cika ba kenan ba sa iya bai mana ya ce wannan ya zamanto a karshe ya ke ni a karshe shi ne kenan inda duk inda ya zo shi mutumin da yake na karshe ne in misali ce su biyu ne ma kadai a baya to na ɗayan shi ne na karshe in wani ya zo mishi ya zama na karshe in wani ya zo mishi haka wannan shi babu matsala game da wannan li qawlihi sallallahu alaihi wasallama ala tasaf ala tasuffuna kama tasuffu al malaikatu inda rabbiha yanzu ba za ku yi sahu ba duka wannan karantarwa ne ala ku kawo kunnen ku saurara masu imani yanzu a sallah ba za ku yi kokarin daidaita sahu ba kamar yadda mala'iku suke sahu a wajen ubangiji wa kullu ya rasulullah wa kayfa tasuffu al mala'ikatu inda rabbihim idan sahabbai da manzo Allah ya ce musu ku rika sahu na mala'iku a wajen Allah da suke yi sai sahabbai suka ce ya ma'aiki Allah ya ya mala'iku suke sahu a wajen Allah madaukin sarki qala sai manzo Allah ya ce yatumuna saffu al awwali wa yatarasuna fi fi saffi suna cika sahu na warko kuma suna daidaitu a farasi kenan babu wani wanda bai wuce wani ka annahu bunyanun marsus kamar yadda ka san birgi ma'ana metur in yana gini da igiyar shi yana aunawa babu wani birgi a ce wannan ya shiga wannan ya hudu wannan ya shiga a sai ya tsaya da kyau yana yana komawa can ne ne- nesa yana dibawa wanne ne ya shiga wanne ne ya hutu don ya daidaita shi to haka Allah ya siffanta masu sahu ka annahum bunyanun marsus to haka mala'iku suke a wajen Allah to sai manzo Allah ya ce ku ma masu imani haka ya kamata ku abu na hudu mala yace salatul munfaridu khalfa saf to ma ka zo aka yi sahu sahu ya cika sai kuma mutumin da ya zo shi kadai ne sai ya zo bayan sahu mala yace la tasihu salatu rajul wahdahu munfaridan khalfa safi in ya zamanto shi kadai ne babu komi ba da gangan bane to shi wannan yana da dan uzuri amma mutum haka kawai ya ga cewa ko za a matse shi ko ya ga cewa wasu mutane ne shi ba ya shiga cikinsu ba sai je shi kadai ya kawo sahun shi da wannan sallar shi ba ta yi ba malaici la tasuhu salatu rajul wahdahu munfaridan khalfa saf duk mutumin da ya salla sahu shi kadai to bai da sallah yana dole sai ya shiga jama'a wannan kuma ya tabbata dalilin faɗan manzo Allah li qaulihi sallallahu alaihi wasallama la salata la salata lil munfarid khalfa saf duk mutumin da yake shi kadai ya je tsaya ga wuri nan ga sahu bai cika ba kaje ka tsaya kai kadai kake sallah inji manzo Allah yace babu sallah kenan sallar shi ba ta yi ba yace wara'a rajulun wara'a rasulullahi sallallahu alaihi rajulun wata rana manzo Allah ya zo masallaci sai ga wani namiji yusalli wahdahu khalfa saf shi kadai a bayan sahu kuma ga wuri nan yake sallah fa amara huwa yu'ida salata sai da ƙari sallah manzo Allah yace mishi ka sake sallah idan sallah sallar shi bata yi ba suka cewa yayi sallah yayi ruku cikakke ya bi liman yayi kaza yayi kaza amma ku duba ku gani nabi guda ne yayi wani laifi ne muna ganin ba kawan kawan ba babba bane shine yaje sallar shi kare ga sahu nan wanda yake nuna cewa cika sahu ba karamin abu bane babban abu ne ana bukata a cika sahu ana so a daidaita kada wani ra'ayi ya zai same ka kace a kai ka je ka zauna shi kare kaga kenan zaka yi asarar sallah Allah ya samu dace to bayan haka nan akwai sallah ta masu uzuri can baya mun yi bayanai da yawa akan cewa sallar jam'i dole ne a masallaci sallah ta kaza kuma ga adadin rak'o'i wanda yake na sallah tun daga sallah asbahi guda hudu a zawar la'asar eh, guda biyu asbahi a zawar la'asar hudu hudu magariba uku isha'i to waɗannan dukansu akwai uzurruka su ne wanda za mu hudu a yanzu ko kuma mutum ne sallar shi a zabne yake ko kuma sallar shi a kwance yake ko kuma sallah a kaza don duka su ne malam zai mana bayani anan duk masu uzuri ana sallah duk abinda ko kuma duk mutumin da hankalin shi yake jikin shi in dai an zo a ce wane ina kwana ya ce lahiya lau wane ya jiki da dama ko da bai da lahiya ne to sallah ta zama dole a kan shi dole sai yayi sallah ka ko da nuni yake in ka in ka daga mishi hannu ya iya daga hannu amma bai magana bai komi to shi ma wannan sallah tana nan sai ya yi sallah sai in ya zama to duk ne bai jin komi to a lokacin uzuri na barin sallah ai zai same shi saboda ita sallah tana da yanayi manzo Allah ya koya in baka iya kaza kai kaza in baka iya tsaye kai a zamne in baka iya zamne kai a shingide kai a kwance in baka iya kwance ma kai nuni kai ko nuni baka yi ka riga lissafi da kwakwalwarka na yi karatun qur'ani na yi kabar harama na yi karatun qur'ani fatiha na yi sura yanzu na yi ruku yanzu na yi sujada haka haka kare salamu alaikum to kaga kenan wanda zai nuna cewa sallah ba barin da sai da uzuri babban abu wanda ya kamata a ce duk mai imani ya kula da shi babu kamar sallah shine sai malai ta'alu azari to musulunci wajen fadalan shi da rahamar shi da kuma tausayi sai yasa akwai masu uzuri game da sallah yanzu kun ga inda za a ce kawai dole dole mutum sai ya sallah to ko baka lafiya sai an tsaye da ka ko da wani icce ne za a kulle ka a jikin shi amma to sai musulunci da yake rahama ne kuma Allah subhanahu wataala ya tausaya bayan shi kuma wannan addini namu sauki gare shi bai da tsanani ya sha bamban da sauran addinai to sai malamai suka has ayi babe na musamman ahlul azarihum malaji su ne na farko akwai almarba duk masu rashin lafiya idan nan zaka yi ba sai ta ce rashin lafiya kaza da kaza ba kowane irin kalar wal musafiruna akwai ko masu bulaguro wal khaifuna akwai masu tsoro yana in ma tsoron huta zuwa jami'i in ma tsoron sallan ma za yi ba kamar sojoji a fagen yaƙi suna tsoron kan makiya su zo su far musu kuma ga lokacin sallah ya yi to kaga su ma suna da uzuri kuma akwai sallah ta musamman wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wanda aya ta alquran ta yi bayani yace kuma allazina la yatamakkanuna min ada'i salati wanda ba sa iya sallah mara lahiya ne rashin lahiya da iya barci ya sallah bulaguro yake bulaguron nashi wani mai tsawo ne da wahala bai bar shi ya sallah tsoro ne yake tsoron da zai iya hana shi sallah to ba ta ala sifatin lati yu'addiha ghayra al-ma'zuri akan siffar da wanda bai da uzuri zai yanzu ka kawo mu ban mu da wani uzuri yanzu ana yin kiran sallah liman zai shiga gaba kar ai kabbara kowa ya tsaye a daidaita tsawo da kana ka ga yanzu wannan sallah ce ta wanda babu zancen wani uzuri yanzu kowa lafiya ce lau kuma a tsaye yake to wanda muka yi sallan nan to wanda ya samu uzuri ba haka zai yi ta ba to akwai wani tsari daban faƙad khaffafa shari'u anhum mara lahiya mai bulaguro mai tsoro musulunci ya musu sauki yace fa yusalluna hasabu istita'atihim za su yi sallah kamar yadda za su iya kenan gwalgwadon iyawanka gwalgwadon yanzu za ka yi sallah qala Allah ta'ala wama ja'ala alaikum fid dini min harajin Allah bai sanya muku ba wahala a cikin addini millata abikum Ibrahim yana musulunci sauƙi gare shi mafi yanzu ga abubuwa masu wahala don gani ba za a gaba manzon Allah ya koya ba mutane ne suka kirkira kayan su sai zaman to akwai wahala wa qala ta'ala aya ta biyu sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora ma rai sai abin da za ta iya idan ka ga baka iya kaza kai kaza baka iya kaza kai kaza wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum aya ta uku sai Allah ya ce ku yi tsoron Allah gobe gudan iyawa idan kaga kowa gwalgwadon uzurin shi gwalgwadon iyawan shi gwalgwadon ƙarhin shi ba da tafa kullama wujidatil mashaqqatu wujidat taysir duk lokacin da aka samu tsanani to sai an samu sauki shine inna ma'al usri yusra duk musulunci da ba yana daga cikin ka'ida duk lokacin da wani tsanani ya samu to sai ka samu shi kuma saukin musulunci a lokacin zai bayyana zai nuna maka cewa shi mai sauki ne to mala ya ce na farko za mu wara da marar lahiya kaifa kafe da salatul marid shi marar lahiya ya za yi sallah kuma wane ne marar lahiya mala ta maridu wanda ake nihi da wane ne marar lahiya huwa allazi tallat sihatu badanihi shine mutumin da ya samu matsala illa game da lahiyar jikin shi sawa'un kana zalika kulliyar mala yace jikin ne gaba daya aw juz'iyan ko kuma wani ma'ana bangare daga bangare ne duka jiki ne kai ne kafa ne to wannan ana kiran shi rashin lafiya wa yalzamul marid an yusalli maktubata qa'iman shi abin da yake ka'ida ko abin da yake sananne shine mara lafiya dole ya salla a tsaye yace ala ayyi sifatin kana akan koya yake walau ala hay'atin rake ko da a rukuri ne idan kun gana ana nuna dama ne yanzu misali wanda zai tsaya cak amma zai iya rukuri to sai a ce ka yi sallah a rukuri duk da cewa rukuri kaga wani rukuni ne na sallah to amma haka zai tsaya kuma a misali a ce a rukurin da yake bai yi zuwa sujada to a cikin rukurin nashi a nan ne zai kabara harama a nan ne zai karanta suratul fatiha a nan ne zai karanta sura a nan ne zai ce allahu akbar kenan yayi rukuri a nan da zai ce sami Allahu da hamida kuma ya ce Allahu akbar ya ce sujada duka dai a yanda yake rashin lafiya ne uzuri ne to a haka zai sallah sai yace kuma walau ala hayatin rake yace liman bi zahrihi maradun la yastati wa an yamudda zahrahu mutumin da yake da rashin lafiya a gadan bayan shi bai iya mekewa kenan shi kullum ko da tafiya zai a duke yake da wannan haka zai sallah yace aw mustarjan ila jidarin aw amudin aw ala asa in ko misali a ce rashin lahiya za ta iya ba shi dama ya sallah in ya samu wani icce ya rike ko ya samu wata sanda ko ya zo jikin katanga sai a ba shi wuri shine daga nan karshe ya jingina in dai ya iya jingina ya tsaye to ya yi sallah a haka nan to wanda ka uzurin yana rashin lahiya tana karuwa uzurin yana sauki yana ƙara zawa wannan sauki na fari ke liqaulihi sallallahu alaihi wasallama idza amartukum bi amrin fatu minhu masatatu magalla ce in nace muku yi abu ku zo gwalgwado yadda za ku iya an ce salli qa'iman in istata haka magalla ce kai salla a tsaye in zaka iya in baka iyawa yace fajalisan fa in lam yastati fa qa'idan in baka iyawa a zamne fa in lam yastati fa ala jam in baka iyawa a nan sai mutum a kishin gide ko da yana zamne da matashin kanshi لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين akwai sahabi imran bin husayn manzo Allah ki karanta da shi sallah sai ya ce mishi ya kai imran eh ya ce mishi salli qa'iman da farko abin da yake akan ka shine kai sallah a tsaye yace fa in lam tastati fa qa'idan in baka ya tsaye ka zamna yace fa in lam tastati fa ala janb in baka yi a zamne to ka shingida kai sallah fa in ajaza an zalika kullihi salla ala hasabi halihi to kun ga sauki na karshe kenan sai aka ce ba ka iya tsayuwa ka zamuna ba ka iya zama kai a kishin gide to bai a kishin gide to shine sai mala ya ce sai mutum ya sallan shi a kowane irin hali yake ko yana kallon sama ko yana a rubda ciki yake ko a wani irin hali matuƙa dai wannan halin shine daidai da irin rashin lahiyar shi da qaulihi ta'ala fattaqullaha masaqatum ayat da makaranta ku ji tsoron Allah bulgurin iyawa wala tasqutu salatu anil maridi ma dama aqluhu sabitan sallah ba ta faduwa ga marar lahiya dan rushin lahiya a ce yau an dauke mishi sallah mala yace ma dama aqluhu sabitan in dai hankalin shi yana nan ya san abin da yake yi to wannan ya zama dole yayi sallah yana rushin lahiya kowace irin kala ce ko kuma ya take to kaga kenan yanzu nan zai nuna maka cewa marar lahiya ma mai irin wannan yanayi ba a bashi dama ba to ina ka kai lahiya kalau amma mutum ya rika wasa da sallah bai dace bai kamata ba balaji hatta lau sallaha bil ima'i ko da ya salla da nuni ko da kanshi haka nuni shine in yayi haka yayi ruku in yayi haka yayi sujud haka zai ta yin sallah yace li qudrati ala zalika ma'an niyya shi abinda zai iya kenan sallah zai iya yi amma babu zancen tsayuwa babu zancen zama babu zancen a kishin gida a'a sai dai yanzu nuni ne zai rika yi to wai sai ya sallah a haka nan yace kuma yubi'ul maridu al-musalli jalisan fi ruku'i was sujudi bi ra'sihi ima'an mutumin da bai da lahiya zai salla a zamne to wajen ruku'i da wajen sujada yace ima'an bi ra'sihi ko ko bi ra'sihi ima'an da kanshi zai rika nuni idan yazo sujada ya haka shine ma'ana wa yaj'alu sujuda akhfadu min ruku'i in misali ya haka ya dauke shi a matsayin ruku'i to ruku'i kaga kenan ita sama ce sujada can kasa take to in yazo sujada sai ya kara kasa to kenan kamar ya bambata tsakanin ruku'i da sujada shi da mana wa yaj'alu sujudu akhfadu ta hi kasa min ruku'i fa iza ajaza ajr imai bi rasihi aw ma bi ainihi to in ya zama to yanzu rashin lafiya ta rashin lafiya kan ma yayi haka yayi haka bai iyawa to malai ce zai nuni da idan shi mana kenan in ya rihe ido haka yayi ruku'i in ya sake rihewa yayi sujada to haka zai yi ta yin sallah har sai ya kare to kun ga wanda duka dama ne ga mutumin da yake da uzuri uzuri na me shine uzuri na rufin lafiya ya zama dole yana ya zama wajibi mutum ya yi sallah in dai hankalin shi yana nan shi da abin da ake so a ce hankalin karas to kawai da ya zama dole kai sallah na biyu masu uzuri sai masu bulaguro salatul musafiri wa tashtamilu ala qasru al-awwal qasru rubaiyati wa fihi masail su masu bulaguro babban abu damar mafi yawancin sallar bulaguro shine kasaru shine lamba na hari da kuma amma akwai matsaloli daban-daban matsala ta farko game da abin da ya shafi kasaru fi hukumin kasari hukuncinta wajibi ce sunna ce dole ne wanda ya barta sallar shi ta yi ko bata yi ba to malamai sun yi sabani to shine malam sai gazance mana magana a nan sai ce la khilafa bayna ahli al-ilmi fi mashru'iyyati qasr as-salati arba'iyatul musafir malaman duniya gaba daya tun daga na farko har zuwa yanzu ko zuwa gobe ma babu sabani in ji malam akan cewa sallah ta mai bulaguro duk mai hudu biyu ake maida ta idan duk sallah mai hudu a maida ta biyu ka wannan shi ake ce ma sallah ta mai bulaguro yace kuma wa za wa dalilu zalika mene dalilin wannan yace akwai alquran akwai aya kuma was sunna akwai sunna wal ijma' kenan malaman duniya gaba ɗaya na musulunci sun haɗu yana yanzu kawai in aka ce kai mai bulaguro ne to sallaka mai hudu ta zama nawa ta zama biyu idan ka je kai hudu karambani ne ba wanda ya saka ba za ka samu ladan sunna ba kuma ka rage ladan sallarka malam sai yake to menene dalilin alqur'ani amma alqur'an fa qawluhu ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum allazina kafaru in kuka yi tahibul aguru shin ma na darabtum an huta za a tahi to Allah yace babu laihi a gare ku fa laysa alaikum junahun an taqsuru ku rage sallah min as-salati in khiftum in kun ji tsoro an yaftina kum allazina kafaru wanda sai kafirai su ma'ana fitine ku kenan duk mai hudu sai ka maida ta biyu wal qasru jaizun fi safari fi hali al-khawf wa ghayrihi to nan aya ta ci tsoro to shine malam sai mana bayani ba ana nihi ba kawai tsoro kada ita kasaru ana yin ta ne ja'iza ce a cikin bulaguro ko a tsoro ko babu tsoro faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila 'an al-qasr wa taran an tambaye manzo Allah ya makin Allah wayya ya sallan ta bulaguro wa qad amina an-nasu alhali yanzu mutane suna cikin zaman lafiya tunda Allah ya ce in khiftum an yaftinakum allazina kafaru in kuna jin tsoro to yanzu daula ta zama daular musulunci da madina da makka da ina ne garuruwa duk kasashen larabawa musulunci ake yi ba ka yin tsoro in za ka yi bulaguro to sai ka tambayi manzo Allah ya maki Allah kasaru an dage ta ko tana nan duk da cewa ana cikin zaman lafiya wa qad amina nasu to shine sai manzo Allah yace sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum yace musu ya ku bayan Allah ai ita kasaru da kuke gani wata sadaka ce Allah ya ba ku kyauta ce da duk mutumin da yake bulaguro Allah ya bashi kyauta ya ce faƙubilu sadaqatahu ku amshi kyautar da Allah ya muku kuma abu na gaba wali annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa khulafa'ahu dawamu alaihi kuma abu na biyu manzo Allah haka ya dawama ina yana ta kasar hayyar su khulafa'ahu khalifofin shi Abubakar Umar Usman Ali su ba gaba ɗaya rayuwarsu har suka rasu kullum za su yi bulaguro duk sallah mai raka'a hudu sai su shaida ta biyu to kaga kenan wannan dalili ne wani bin umar radiyallahu ta'ala anhu inna inni sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safar abdullahi dan umar yace na bakunci ko kuma mun yi bulaguro tare da rasulullah manzo Allah a cikin bulaguro muna tare da shi faran yanzu da ala rakataini hatta qabadahu Allah kullum in dai za a yi sallah mai raka'a hudu to manzo Allah biyu yake mai da ta har Allah karbi rayuwar shi yace wa sahibtu Abu Bakr falam yazid ala rakataini hatta qabadahu Allah yace kuma bayan manzo Allah ya rasu Abu Bakar shi ma muna bulaguro da shi bai taba karawa ba akan raka'a biyu inda bulaguro yake har Allah ya karbi rayuwar shi kenan har zuwa karshen hadisi sun mazakar Umar wa Usman kenan yace ni bulaguro da Umar ni bulaguro da Usman kowa kasar yake وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن يؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته الله يناس إن يباد كوتا إن الله يباد رخصة شين معنا ونروم كوكم ونسوكي to Allah yana so a je mata a yi ta kamar yadda yake ki kamar ya karahu an yi wuta masu yato in Allah ya ce ka ayi yadda bai so ka ayin nan to in ya kawo ragi so yake a karɓi ragin da ya kawo kan Allah ya ce ya rage kai kuma ka ce a akwai mutane da yawa rashin fahimta ne ko kuma rashin sanin karatu na addini sai ga wani yana ganin in yi kasar sallar bata karbo ba to shi kuma ya mance wanda ya ce ma kai hudu shi ya ce kai biyu ayoyi ne aya ce ta zo a kai musalata manzalla ya karantar da mu sallah rakawoyi babu su a cikin alkurani manzalla ya karantar da mu raka kaza raka kaza raka kaza to shi tsiran Allah da Allah tabbata gare shi kuma shi ya nuna abu laburu ga yanda ake yi to kaga kenan ka ce ka karbi wannan ba karbi wannan ba karamcin karatu ne da kuma karamcin fahimta wani shi a kwakwalwar shi kawai bai yarda ba sai dai kullum ya rika cika sallah ko kuma ya saba kanshi abubuwa manganu irin na malaman fiqh wanda babu wani hujja babu wani dalili kokarin su ne suka yi shi kuma musulunci yana tsaya kan dalili ne malami dai ya kuskure ko kuma wata magana wanda ba daidai ba babu dalili to bar mushi ake kuma a nema mushi gafara to ka kuma sai ka tafiya tare da shi wa amma ijma'u dalili na yin kasaru haduwar malaman duniya ne gaba da ijma'i ne yace fal qasru min al umuri al ma'lumati min ad din bid darura kai malaki bari ma dai kasaru tana daga cikin abubuwan da kowa ma ya santa shine ma'lumin ad din bid darura kama abinda kawai bai kamata ba a ce kai musulmi ne baka san me ya kasaru bai dace bai kamata ba ya kamata ana ce ma kasaru a sallar bulaguro ce duk mutumin da zai bulaguro ya kamata ya zama ta wannan shi da sunshi zahiriya su suna ganin ibn hazam da sauransu suna ganin ma duk mutumin da ya bulaguro a sallar azawar a sallar la'asar ya raka a hudu to sallar shi ma ba ta karbu ba mana kenan kamar ya bata sallar shi kamar kana gida ne kana zaune ka yi raka a takwas kaga kenan ka lubuka da haka bulaguro ma biyu aka ce kai sai kai hudu kenan ka limka sallaka ba ta nan sallaka ta lalace zahiriya kenan wasu ba daga cikin wangaru na malamai idan da haka sauki da Allah ya kawo ya kamata a yi riko da sauki wa qad ajma'at alaihi al-ummatu al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya sun hadu akan cewa kasaru yana daga cikin abinda manzo Allah ya karantar duk sallah mai hudu a maida ta biyu lokacin bulaguro وعلى هذا فالمحافظة على هذه السنة ما ليس دان هكا كيا يوانا السنة والأخذ بهذه قوم كي يرقو بهذه الرقصة دوانا سوئي دا الله يكاو يتي أولى وأفضل من تركها شيري كما شيري درجة كما شيري لادا دا كبري هذا متمن دا الله يسوك كيمكا كي كسر بكيبا bakan ladan sunna kuma umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka bi shi ba kuma saukin Allah ka bar shi kare kenan abin da ya dace kai wannan kasar malace bal kuriha ba'd ahlul ilmi itmamu fi safari malace bar da wasu malamai ma sun hana a cika kai mai bulaguro karambani ne kai raka'a hudu azawar kai raka'a hudu la'asar baga yayi shayi suna ganin kenan shine suka ce bal kuriha ba'd ahlul ilmi itmam shine cikawa kai da aka ce kai biyu ne kai ka kuma ka ce dole sai kai hudu umarninka na hudu daga wajen waye zo daga wajen manzo Allah kai raka hudu umarninka yi biyu daga wajen waye zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to mafi yawa ana samu rashin nutsuwa to wannan rashin nutsuwa yana nuna in ma rashin ya zamanto mutum sakankan cewa shi game da banganu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma karancin sanin shi game da addini mala sai ce wa zalika li shiddati mudawamatin nabi sallallahu alaihi wasallam mala ce abin da yasa ma wasu malamai suka hana mutum ya cika shine manzo Allah shi har ya rasu ko da kai ko da so daya ba a taba gani cewa yau ga manzo Allah yayi bulaguro kuma ya cika sallah in dai mai hudu ce a kawai biyu biyu biyu yake to sai aka ce kenan duk mutumin da yayi alal karaha wa sabuhu ala hadhihi sunna kuma su ma sahabban shi haka suka dawwama akan wannan sunna alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin mahdiyina abubakar umar usman ali su ma kullum inda suna bulaguro to kawai kasar ake yi mala yace wa anna zalika kana hadiyuhu almustamirru ad-da'im wannan shine shirewa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almustamirru wanda take ci gaba ba ta tsaya ba kuma ad-da'im kuma da take ta hal abada ta dindindin idan kaga kawai a matsayin ka na mai imani in dai kai bulaguro kake yi to duk sallah mai raka'a hudu biyu kamata ka mai da ta wannan shine ka samu ladanka cikakkiya Allah subhanahu wataala samu dace ne kamata mu tsaya da fata mun da muka da Allah tsara mu cikin ladan wanda ke na kuskure ne Allah gafarta mana na'am na'am wanda yake eh yawa sosai ma yanzu garin shi ya zama can ko nan shi ne wai garin shi ya zama can nan zawa yake ya yi hutu ya koma a can ne masaru zai iya zo nan amma na za ce da iyalin shi shi a nan zuwa ne yake ya dawo to nan ma ya zama garin shi nan ma garin shi ne ga matar ka ga yayanka yanan gidanka ne amma da ce ziyara ne kake zawa yanan bulaguro ne kuma nan ka'ida babba ita ce kawai in dai ka ɗauki sunan bulaguro to kawai kasar da kai wanda shi ne ka'ida idan wanda mutum ba zai sha wahala ba ko yana nan ko yana can inda an ce ware ina za ka ce na sai bulaguro to kawai sai kai kasau kuma ko kilo nawa ne babu zancen wani kilo kaza ko kwana uku ko sati wanda duka malaman fiqh ne suka bayani amma a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu iyakance kwana babu iyakance wata ko sati kawai ware ina za ka bulaguro za ni sai na dawo to kawai kasar da kai kai in shekara goma da kai babu wata matsala ce mazalla ya yi wajen kwana ashirin da nawa kwasantaniya sabai sun yi wajen kwana kusan wata da wani abu suna kasaru da mazalla ya je fatawa makka duk kan da ya kasaru ke har ya koma madina kiran sai malamai da sunna suka ce babu zancen iyaka na kwana babu zancen iyaka na warawa ko babu zancen iyaka na karewa Allah saboda ta alaikum salam a murya bulaguro ne ake cewa garin murya na tahi garin murya bulaguro ne shi duk inda ka wuce mil abdullahi dan umar sabi da manzala yana daga cikin mayan masu bin sunnan manzala so da kafa in yi wuta mil daya mil daya ai kamar kilo guda ne dan wani abu kaɗan haka kawai kasar yake yi yana amma ko a malaman fikihu ma suka ce in ka wuce gonakan garin ku yana da kaga gonakai da mazaran da ya san kai kanya waziri can kaga su ma duka da gonakan su nan duka gari ruwa ne balle murya wajen kilo kusan 18 ko 20 kaga kenan sosai ma za ka yi kasar ko garin gona ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اي نعم اي a cika za ka yi inda ka riga ka shigo amma da za ku ka tsaya can kayan ku shigo wajen turmi da haka kawai sai ku gama ku yi azawa ku yi magaruba da isha'i in kuwa gama kenan kaga an ka zo gida shi kenan an rage an gama